أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwan a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a ɗaya ne ko biyu Ashirin kai da biyar ashirin da biyar ga wata na jama'ar akhira hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da 28 ga watan harko 2022 a darasi da ya gabata muna cikin suratul furqan mun tsaya aya ta 62 yau insha Allah za mu tashi aya ta 63 kayan akwai tambaya guda biyu da aka yi amma ɗayar da masu karantawa da ni babu wanda ya gano abin da ka rubuta kenan za a karanta ɗaya magana da yake cewa iya ga rishin ta da ikama me yasa ba ta da ikama a laspika kuma yakan sa wasu su rasa sallah rishin sawa a cikin laspika yan wani matsalar ta maganar eh, kiran sallar ta da ikama a laspika da mikro masala ce wadda malamai suna da magana a kanta misali irin su kama albani rahimahullah shi iya gama sama ta saba suna bid'a ce irin su usaimin suna ga cewa ana iya yi ganin kuma sun kawo madogararsu ganin akwai lokacin da ake jin ikama daga wajen masallaci har wani iya gaugawa sallah kamar idan umar ka tabar shi wannan yasa kenan suka ce idan an ji ikama a waje ba laifi bane ba shi kuma kamar da magana albani ke maganar asali dai an san ikama ba gardama kanta ana yin ta a cikin masallaci ba buƙatar ba kai ta nesa ake ko wancan suka ce sun ji an ji a wajen masallaci daga ciki dai aka yi ba a sama aka yi ta ba shi albani na mahalla abin da yake fikihun shi tunda ba na ciki ake wa ta da ikama to kenan me ka bukatar sai an sa a mai da kiran sallah da ikama a wuri guda wannan shine bayanan malamai magabata ke wasu na yi wasu ba sa yi kan wancan dalilai kenan dai ba wanda kaga bai yi ba kaka zarge shi illa yan uwa ka san kullum ka bi sunna ka yi hutawa da duk wata matsala yan uwa al'ada sabawa da ikama a cikin lasifika an waye gari mutane sun mai da ikama ta da su kiran sallah suna zamne suna hira ko a kawo su kafa kiran sallah suna zamne ya yi ikama ta iya an ta da sallah tukon ya taso ya zo masallaci har ma abin mamakin idan bai ji ba ikama irin cire wuta ko na abu zai rinka faɗa an yi turamfansu an sa su ƙarsa sallah duk da cewa shi lada ne abinda Allah ɗora mai yayi ya sanar da ku lokacin sallah yayi shi ne aka shar'anta a zo masallaci a yi sallah kuma wanda kai kake jiran wani abu daban na kiran sallah na biyu an ta da ikama ko za ka zo kaga wannan kai ne matsala kaga in wata mas'ala ce wanda muke cikin ta amma da gaskiya wanda bai ba kaka zarge shi amma in anan ne ana yi suna yi anan to insha Allah za mu tashi aya ta 63 cikin suratul furqan bismillah alrahman
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وأن الله سبحانه وتعالى ya yi bayani bayan Allah bai rahama akwai wanda ba bawan Allah ba babu wanda ba bawan Allah to amana an ce nasaba ta sharif ta girmamawa da ɗaukakawa matsayin waɗannan bayi da aka ce bayan Allah bayan Allah mai rahama wani matsayi na musamman Allah ya ba su dalilin wasu ayyuka ba don suna ba zama ga abin ba suna ba ne ba ba dangantaka ba ce ba ayyuka ne shi ne kinajin haka mu abin da yake kanmu sai mu shurari wani ayyuka ne allah subhanahu wa ta'ala ya dangana mu waɗannan bayi nashi na musamman muke hata allah samu alayinsu mu gama da addu'a da aiki ya ce wa ibadu rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna bayan allah mai rahama su ne wanda suke tahiya a cikin ƙasa cikin nutsuwa suna tahiya babu izza babu girman kai babu ji da kai kuma wa'iza khatabahum jahiluna qalu salama in har ma wani musu wauta ba sa biya wawa suna ce mai ma'ana aminci ma'ana kalma ce ko ba sai da baki ba ba sa biya wawa mai wauta mai hada ba sa biya shi nan kaga ladabi ne kenan na mai imani rishin isa tahiya ta tamaka da ƙwambu shi ne cikin isra'a Allah ya muke mana kashe wala tamshi fil ardi marha ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا shikenan Allah ya ce wala tamshi fil ardi marha kada ka tahiya a saman ƙasa kana kongo kana gwada isa ko kaya ko na abu da kana gwada isa shine marhan gwada kongo kana isa kongo ko hausa ne kongo ta maka kana ta maka yace domin innaka lam takhriqal arda bawan Allah din dai isarka dai ba ta kuma yani in kuna taki an ga guza za ka ta gurbi sai kuma yani kana isa kuma ya guta kasa ta gurbi ce kai dai baka ta kasa baka ta kasa kai taki a ga gurbin gadan ka ta kasa kuma in isa ce ta daga kai walan tabalu gar jibala tula baka kai tsawon dutse dutse akwai mai mai kilo biyu zuwa kilo uku sama da haka a cikin duniya wannan kinan dai tsawo ne baka kai ba kuma kasa dai baka ta me abin isa babu kenan mun aiko ta adam kenan ana neman ya zaman to ya ya saddaka ya saddaka ya kaskantar da kanshi ne wata tawadu ku yi kaskantar da kai kan mutum isa da yi da kai suna da kare mutum nan da nan babu wahala kenan ka gwada isa hadari ne shi ne wani cikin malaman tabiyai wani cikin amilul mu'minin cikin umara zamu ce dai wanda ya zo dan sarki ne irin wannan biya muraji aka ce mijiran gado iya wadda isa iya isa ana girmama shi in yi zuciya sai wani mutum ga wata ya abi gan shi ba daga baya ce wai ba halaba ganni ba to da na ganka ka gani yau kuma ko ta wace ce me ya ce me za ka ban tsoro ya ce me za ka ban tsoro kai dai ce yanzu a jikinka da kashi a cikinka kuma wata rangawa ce me ne kai mutum ne kamar kai ɗan mutum ne kwana ne za ka matsa wuce kan shi ba kwana shi kenan Allah ya sadaka eh kuma nan ne sadaka ko kai kai kai kace mi jiki eh waye kai mutum kenan kwana ba wani abun ba wannan ba kashi a jiki eh duk girman shi ko mun sai ana ana waye ana dona cikin da kashi shi ne ga mutum tume ga da cikin da kashi kana kana rigima kana isa ka da bada mutane isa Allah kiyaye ya ce kai dai kenan baka keta ƙasa baka tsaka ƙasa kun baka tsundu haka na a tahiya hankali ba Allah to wannan tahiya a hankali kuma ba shi ba da tahiya kai an ga aure ya buɗe kai daga kaskantar da kai baka motsawa da kyan Umar bin Khattab ya ga wani irin na sauran fahimta ce iya tahiya kamar yin faɗi iya tahiya wani aure iya tahiya ce ba Allah baka da lahiya ya ce lahiya daga bulala ce maza isa kamar ke tafiya nan abinda ake magana kurin rushe isa da ta annabi sallallahu alaihi wasallam iya iya tafiya shi kuma gurguki mun annabi kamar ya zabo da gangare kinan ba saki bane ba ake magana haunan kai kai alakusa a a rishin girman kai tafiya ba gwada isa da manzon sallallahu alaihi wasallam cikin tafiya shi akwai gaugawa eh ma ta kamar gana gurgurguna bin shi kamar ya ce gangaro ga wani gangare haka ke tafiya da musa salama kinan ba ana ni ba ba a sauki a tafiya a wannan ba ta kan wannan ana ni kurin rashin ba a san ta cikin cikin isa da izza kurin kuma kowa san tafiya ta isa kowa san ta ba ya ga maka ba ya ce kuma ba sa biyo wawa wajen magana faɗa ko rigima me ce gaba
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
daga cikin aikin ibadur rahman wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sune wa'inda suke kwana game da ibadar ubangiji suna sujada suna tsewa amma da wasu ayyuka masu muhimmanci a cikin sallah ba na kina ya ce akan kina suna kwana sallah to amma nan an ce wai ba kwana ba suke bisa komi sallah na ta annabi bai cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam raya gari gaba ɗaya da yin sallah gaba ɗaya cikin ma samu hidda nadiran kwarai manzo Allah yana kwanci yayi barci ya tashi haka yake raba daren bai raya dare gaba ɗaya bai raya dare kuma gani ba eh sai Allah ba mu labarin su bangaren ibadar rahman ba Allah na kwarai muke cewa tatajafa junubum an almadaji yad'una rabbuhum khawfan wa tama'a kina ce tatajafa kin suna kunci daga bayan su tashi su bar shi muda mai tabci su bar kusan gida su tashi kenan sun kwanta tashi ne suke eh hakan suke bautar Allah cikin kwaɗai da tsoro su ne masu ibadur rahman kenan ana kwancin amma tashi ake kanu kalil min al muhajirun wa bil athar min yastaghfirun cikin daren ana dan barin lokaci na babarci kuma asaba ta tashi an nemi gafara ta Allah wannan su ne halin bayan Allah mai rahama kenan rai ba dukkan daren bane gaba daya an ce ko mutum ko ya doka ba zai iya ba an ce kullun ibada nan sai sai nake cewa inna li kulli abidin naka ta naka sharratan wa fatara dukkan mai ibada yana da akwai kuzari kazar kazar kuma akwai yankewa yace imma ila sunna wa imma ila bid'a imma kai yanke wata sunna ko ta bid'a me yanke ta sunna ka san za zaka iya misali awa uku cikin dare kajinka to ka kula da ka kula gaba daya ka dauki misali awa daya ka san dai mu iya awa uku ka san awa daya ko aka bai ka da yi shi ba wannan shine yace fatara yanke wata sunna ka iya kaza he kai reki yanda kullun zaka iya yi magana kenan yace ita kuma ta bid'a za ka fara ka kure a daka awa uku uku uku aka yi wata uku an cire misali an wasa kina an so mutum kai ɗauki abin da ba zai iya ba ɗauki abin da ka san a cikin sanar iya cewa na ce haɓu da ma lalle a domin wayan kalla wata ruwa cikin sai musulun mai ibadar da Allah ya so aikin da Allah ya so wanda za a yi kullum ko da kaɗan ne ya yi a fara a shiri ya ce kenan suna kwana suna sujada da sallama suna sallah cikin dare kurin a takaice kuma wa daga cikin halinsu والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
kuma can shi aka ce haufan wa tsama'a wajen da wannan halin nasu fa ba su ce su shi kenan kun an kare kun aljanna a mu shi kenan mun kare a'a والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم suna cewa ya Allah ka kauda mana azabar jahannama inna azabaha kana gharama azabar jahannama azaba ce wadda take ma'ana mai lazimto da ba ta barin mutum ta kama ka ka gama yau kana gharama abin da ke kana kama ka bai barin ka ba ka tsere mishi kan shi suke neman Allah ya masa tsari daga azabar jahannama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ke umarni umarni ne yake addu'a ce da kai umarni babu addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da yin ta a cikin sallah bayan tahiyya da wannan salati sai wannan addu'a annabi ce dukkan sallah kayi ta duk ƙarshen tahiyya kayi ta Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal duk sallah annabi ya ƙarshen tahiyya kuma ya ce ayi ta annabi ya umarni da yinta kaga a cikin akwai neman tsari daga azabar kabari azabar jahannama azabar kabari daga fitina ta rayuwa da mutuwa wannan da fitina ta masihi dajjal kina addu'a ce mai muhimmanci addu'a ta masu imani neman Allah ya tsare su daga azabar jahannama domin azabar ce da ba ta bari in ta kama yace innaha إنها ساءت مستقرا ومقاما
ya ce inna sa'ata mustaqarran wa muqama azabar jahannama a ce mutum ya kare ya koma jahannama ya ce wannan matabbata ta yi muni a ce can ne gidanka can ne mazamanarka abu ya muni wannan shi wata ruwaya da hadisin yana da shawahid shi ta malamin sun hadisin hasan ruwaya da kamar da shi na ibn kasir ya ka ruwaya yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abdan fi jahannam la yunadi alf sana ya hannan ya mannan fa yaqulu allah azza wa jalla jibril idhhab fa atini bi abdi hadha fa yantaliqu jibril fa yajidu ahla an-nar mukibbin yabkun فيرجع إلى ربي عز وجل فيخبره فقال الله عز وجل ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك أو مقيلك فيقول يا رب شر مكانا وشر مقيلا فيقول الله عز وجل ردوا عبدي فيقول يا رب ما كنت أرجو إذا أخرجتني منها أن تردني فيها فيقول الله عز وجل دعوا, دعوا عبدي أبن لك رواية شيئا annabi ke ba da labarin cewa wani bawa daga cikin bayan Allah dan wuta amma akwai sauran imani amma ya ka taubara ta kashi gidan wuta yace wannan bawa a cikin jahannama la yunadi alf sana zai yi iya kira shekara dubu bai ta mata kariya anan duniya dubu na kanzu dubu na kai Musa dubu na Ibrahim Isa ga dubu ai dubu ne duniya dubu ne kai kahin mu ba sa manzo kai ba kuma to balle lahira ta da bata iyaka ta duniya tana da karshe can ko babu karshe yace wani bawa zai kira a cikin jahannama shekara dubu me yake cewa ya hannan ya mannan iya kiran Allah ya hannan ya mannan ya Allah mai soyayya ga bayin shi ya Allah mai baiwa mai kyauta ga bayin iya kira ya hannan ya mannan shekarar dubu bayan dubu sai Allah mai girma da bai ce ma jibril izhab fa'tini bi bi abdi hada kaje ka zo min da wannan bawa nawa mai wannan addu'a fa yantaliku jibril fayajidu ahlan nar mukibina yabkun jibril idan yaje wuta sai samu ɗan wuta dan an yi rubuta ciki ana kuka an yi kowa ya rubuta ciki ana kuka Allah kiyama jaraba wuta amin kowa an yi rubuta ciki ana kuka ya kasa gane shi farji'u ila rabbi sai koma sai khubiru ba ala labari Allah naje ba duk suna suna suna suna rubuta ciki a cikin suna kuka sai Allah ce itini bi fa ina fi makana kaza iya jaka wuri kaza Allah mai bayanin inda zai samu wani bawa ka je wuri kaza wuri kaza zaka same shi fa yuji bihi zai je ya zo da wannan bawa mai ya hanna ya mannan shekara dubu ya tseda shi gaban Allah subhanahu wata'ala Allah zai ce ya abdi ya bawa na kaifa wajatta makanaka wa maqila ya ka samu zamanaka da wurin huta ka kinan kamar kina ce ta abu a tsarin hankali na ka samu ya kasa wurin zaman ka zai ce ya rab sharun makanan wa sharun makin na samu mugun wurin zama da mugun da sharun wurin huta ta tamu bayan Allah mai tambayar sai Allah ce malaku ruddu abdi kuma da shi inda ya fito jin haka zai ce ya rab ma kuntu arju za ka tana mina an tabbatar ya Allah bana bana tsammanin zaka mai da nuna wurin Allah rahmaka Allah bana tsammanin zaka fito ku ka mai da Allah sai dai ma giya cewa bai karbi tsammanin Allah rahmaka Allah da harku mai da shi wannan wurin to kan dai Allah zai ci ko bar shi bayan wannan lokacin da ya shi aka sha ana shan ana shan azaba Allah kiyaye wannan ana magana cewa mahi sharru mukinai sa'ata mustaqarran wa muqama tayi muni a ce mazamanarka gidan wuta ne Allah kiyaye kuma daga cikin halinsu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
نعم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما kuma dai masu imani ba marauta ba ne e ba sa ruwa in za su bada lamin surufu ba sa gashi ba sa almubazzaranci ba sa almubazzaranci kuma wala mikaturu kuma ba sa matsewa kenan ba a bada gaba daya kuma ka shiga maula ka bada gaba daya kuma ba sa hana su mutum marota yace wa kana baina zalika qawama tsakanin matsewa da da mace da bada gaba daya a tsaka suke kenan tsaka tsakiya wannan shi ne halin mai imani domin mutunci wajibi ne kare mutunci ba zai zama ta kai ka bada kuma ka shirkai mamola ya ce dukkan min amwali min amwali ku min min wani abu daga cikin Allah ke cewa ku bada daga cikin abin da Allah ya baka ka bada yan wa hatta da magana diya da ake annabi magana cewa da ka bar diyanka ka mutu suna maula wanda ka bar su wani abu zai hana su wala sun ce ba a san meka hannu ko da ranar kaci an kashe gaba ɗaya barwanar su a an ce ka kula su kaka bar su bayan ka shiga halin kaskanci su tuzarta ba a san hakan amma tsaka tsakiya kana ci kana alkhairi kana ba da haka ake tahiya tsaka tsakiya ko ta tare ya ce kenan wani shine halin masu imani ba da wa tsaka tsakiya duk ana magana cewa akwai hali da zai zo wanda bukata take kamawa idan wasu na ga cewa idan fi sabilillahi ne idan ka bada gaba daya ba kai ba laifi to amma ha wani abu ne mai wahala kwa zamanin sahabbai mutane kala-kala ne abubakar siddiq ya zo ya kawo gaba ɗaya mai kabari a gida ya ce na bar masa Allah da manzan shi annabi ya amsa da ce komi ba wani ya zo ya bari gaba ɗaya ya ce a'a kai hamma caya shi ne sa da zan yau caya zai ba da kashi biyu cikin kwanan bace a ta yawa aka kai sulusi shi ma ya yawa sulusin kaga kenan wani ya zo ci annabi ci a rike uwan gonar ka rinka bada wani abu daga ciki ka rinka aiki da kan a takaice dai ba da gaba daya ba a ci haram amma ba kowa ba zai iya kun babban abin da ake karewa kakka shiga cikin halin kaskanci ka tozarta shine babban abu kuma yace suna tsaka tsakiya me kuma Allah ce gaba
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
Allah ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wanda su bayan Allah ibadur rahman ba sa bautar wani abun bauta daban ilahan akhar ladun ma'allahi ba sa gama kowa tare da Allah ko ma menene abun bauta ba sa gama shi da Allah wani shi kenan dukkan nau'in abin da yake shirka ce da Allah tarayya da Allah ko ta wani ɓangare ko ta rantsuwa ko ta rantsuwa a nan sarrafa yake cewa man hada billahi fa la ilaha illallah ko a mantuwa yace karar da lata kai tsaye kace la ilaha illallah shine kafaraka kai tsaye ko da mantuwa ta aradu ta kwaran gwada ce la ilaha illallah eh kai tsaye dan ka gama Allah ba a rantsuwa da kowa sai Allah abdullahi bin umar ke cewa saboda haɗarin rantsuwa da wani allah ya ce la'an ahalifa billahi kadiban a haɓu ilayya min ana ahalifa billahi sadikan ma'anar ruwa yake ibn umar ke kuma tabbata yake cewa da in rantsuwa ta in rantsuwa da allah akan ƙarya ya yi mini da in rantsi da wani allah akan gaskiya gane maganar kowa ya san kabira ce rantsuwa da Allah akan ƙarya kabira ce babba ko amma ta kai shirka amma rantsuwa da wani Allah shirka ce shi sai ya ce gwanda yayi wancan laihi na rantsuwa da Allah rantsuwa da Allah akan ƙarya gwanda shi da rantsuwa da wani Allah akan gaskiya ce ma akan gaskiya ce wa rantsuwa da wani Allah shirka ce da Allah gwanda laifin wannan na rantsuwa ta ƙarya da rantsuwa da wani Allah shi shirka da Allah ce kina a yanwa a hankali da rantsuwa da takwaran kwatsa da aradu da wannan dare kowa irin tashi da mata al'ada ba a yi sai ya ce kenan ba kenan wannan shi ne dukkan dai bautar kowa wani sulama ya ce babu laihi mafi girma a wajen allah duk wani laihi ba kamar gama allah da wani shi ne ƙololi wani zunubi a wajen allah to su ba sa haka duk nau'in shirka yan wa mu a yanzu muna kawo magana shirka sau da wuri da yawa he mu manta he a ce he bauta gunki a duk abin da yake haƙƙin Allah ne ba ka ba wani Allah musan dai mai imani Allah yake kira da matsala da bukata Allah ake kira to yaka waye gari ka kira wani ba Allah wajen biyan bukata kidan ka gama wannan da Allah mu anan malamai na tsubbu suka ɗauki hankalin mutane sai a ba mutum ga mutum malami ne musulmi ne komin kumbi in karin komin ayyadin Allah amma bai zai ka a ka ba sai a ba shi wurdi wai addu'a ce zai yi amma yana kiran wasu imma ya rauka ya iru ya dam da ya iru ya haka ka ya iru ya zama ina da suna ya ci ai ruhanne ne su musulmi ne ka ce maka wannan musulmi ne kiran kiran su ba matsala ba da su musulmi ne bisa ga aka ce ba magana ba da aka ido ko ta ka ya jibril shirka ce da Allah ba a kiran jibril ba a kiran kowa sai Allah kadai ba a kiran wani annabi ko wani manzo ko wani mala'ika ba a kiran kowa sai Allah to ne wanda yawa sun tafi cikin shirka sun mutu cikin shirka ta hanyar irin wannan wurda-wurda da ake basu da sunan aljannu a ci ai aljannun ai ruhanai ne ke na musulmi ne to ko mala'ika jibril da kiraya ka gama shi da Allah kafirci ba a kiran kowa dibanu sallallahu alaihi wasallam mun yi magana kan mu ne tahiyya take da musulmi ai bude maka ganin maka ba bude maka akwai sababbin musulmi ta gane addini da kyau ba an mutu da su zuwa hunayn wajen mutum dubu biyu sun tafi da sauran musulmi suna tahiyya sai suka ga mutanen saqif suna da wata magarya da suke rataye makamansu don neman albarka neman sa'a suka ce ya rasulallah ija'alna zaka anwar kama nam zaka anwar nafce subhanallah kutarwace allahu akbar inna sanad ta kullum kama kalbar musa da musa ija'alna ina kama da mu'aliya suka ce musa ya rasulallah mu ma ka sanya mana irin magariya da na makara ta yi makammanmu don samun nasara irin nasu mazala ya kabbara ya ce wannan hanya ce ta yahud ita ce kuka biyo za ku gaya mun kamar yadda yahudawa banu su suka gaya musa bayan musa duk masu gani an ƙetare teku allah ya tsaka teku ta sun ƙetara sun tsira amma suna ƙetarawa suka ga wannan al'umma su ƙetara wurin da goma kansu suka ce musa mu ma a sanya mana ilahi irin wa'annan shin za ku gaya mun nima kaga da miya nasu da salama ya siffanta neman albarka a cikin ice da bata gunki kun gane magana na yan wasu mai kullum magana kashe mutane daga neman biyan bukata wani lokaci daga rubuya shari'a mutum yin zamboka wallahi ice bai maganin aljani bai maganin aljani ice ya dai jawo makashi sai turare ko ya ƙari ya komo ko ya komo ya ƙari turare kuma ya saba da shi turare ma bai san shi wallahi ma ba a neman tsari neman wani alkhairi a jikin ice addawa shi ne magani na gangar jiki na lafiya wannan shi a nabace ta dawo yawa da lafi ku yi magani ba Allah ta sukudu malata ya kafin da magani shi annabi da dawa magani amma zaman kare maganin baki maganin hau maganin wane ne abin da ice ba a yi ba a yi ba a yi ba wata hujja kan shi don zai baka kakai nemi ka nema da azkar eh suna Allah kurin kakai rada wallahi kakai rada akai ka aburoka eh ba a yi da ice annabi ya kawo kan wani zaka ai ne musa shi kace ku zaka kaman musa kenan kaman zaman bautar gunki neman sa a jikin ice ice bai komi magani Allah ya sa a jikin shi maganin musassara maganin ciwon kai maganin diabetes maganin tension maganin irin ulcer ma mene ne maganin na gangan jiki ake da ici ba neman alheri ko kare shari ba a yi da da suna Allah kwat can wake nan da a takaice duk abin da yake da alaka da shirka mu kaurace mishi dan mu yin matsalar hatara dole hatara duk laihin da kaje ma Allah iyayewa ma shekara dubu ɗari kai wata ran kana da tsammanin ka tsira ma dole je ma Allah ya shirka babu kowa babu kowa in kai je ma Allah kana shirka Allah babu wata dama a kuma a gyara ko a barka ko a abada ne a kare shine hadarin shirka mutum da kana shirka kullum mutum ya kace ma mushuba ya dai ko ce mushuba ka wuce mata kai kur addini sak ko ka wata ma sak ala lillahi din wa khalis ko ka wata ma Allah gangariya ba wani shirka ko da cikin addininka ka sami ka shirka da Allah bayan wannan ba sa bautar wani Allah wala yaqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai akan gaskiya imma mutun ya kashe ko zinayi ko riddi ko da mushi da makami dai amma ke ne ba kan shari'a ba ba sa kisa sai tayi wala yazmu kuma ba sa zina in wa kaga hadarin zina aka gamo shirka aka kawo kisa aka kawo zina shine girman iyakar haɗarin laifin zana'in wa abu ne mai girman gaske kuma mai zub da mutunci mai kawo fitina cikin al'umma ba fitina don bala'in yinsa kaɗai a cikin al'umma ko da bugun irin ku tana sababa musibu da yawa a cikin al'umma Allah halakar da al'umma ta banu Isra'il akan zina guda ko da baganta ba yi kai tsaye an faɗi to tana sababa bala'i da yawa cikin al'umma kuma akwai cin mutunci ga ita diyar ta ci mutuncin kanta don za ta yi nadama wata rana yanzu ba ta yi nadama ta yi wata rana in ta tuna tana gidanta in ta tuna wannan ya santa tana gida a da ya santa a banza wani ma wata zai ma ɗanta gori ta tambaye uwanka waye ne wallah kuma saka na kuma su masu mana wani shigar zakai ya ce mai yaro in ya shigar zaka kai yaro tambaye uwanka shi ke nan kai na duwa sai kin ci mutunci ɗan jikin si daga an gane ka shi ke dole shiru tambaye uwanka an kare kuma ko da ya amince da ke tsira shi kanshi kudi ko da shi kanki a banza ya ga bai yarda da ke ya ga yadda kike da shi da ba a rame iya wa yanzu maki kama yau da rake ya san ki rake har maki zan ariya ce kake yarda cin mutuncin iyanki ne na uwayenki ne wani da duk naki kuma ga tsakaninki da Allah subhanahu wataala Allah mana tsari da aikin banza in wadda da nan akwai abin da ya shahara kuma gaskiya ba gaskiya ba ne cewa kalmar caman zana zune biyi walo miji da rabe biyi rayar wannan ruwayoyin cewa duk wanda ya zina za a zanta iyalan shi ko ta bayan katanga ne wannan ba ba ta da inganci daga mazan da Allah ya ba ma rizin mai rauni zai da da sai na mozu ai na karya ko batil ba ba rizin da ma da ibi duk ba ta tushe ba ta kwata da zama domin a nan iya kuma ta mace kenan kurin kai zina kuma mata ta zina ko ɗaya ta zina don kai ka zina ɗaya ta zina a Allah da kawai zai wani eh dai in kuwa mata kai dama ta san kai ɗan duniya ne uban ta iya ta yi amma bai magana da alaƙa don kai ka lalace ɗan kai lalace Allah huda annaba daga cikin kafurai eh ya huda kafurai daga cikin annabawa ko bai da haka maganar cewa don wani ya kaza wo matashi kenan kai da kun hace matashi kuma kuma da yawa nawa mata nawa iya salihai ne mutum suna zina kuma da alaƙar zina wallahi kuma dama ruwa ba ta inganci daga mazan da Allah ya kuma ba sai ba ta inganci kuma in me yi kuma ana tuba kuma sai ko ta tuba ma wai wai shikenan ba haka bane ba ko ka zato ma wata ta lalace wallahi ba haka bane me mazan da ka cewa a tabbata jin maka bala in dai an tuba an kare wata ta ta tuba ga Allah ba cewa ta tuba kun ta shi an kare wai ma wata shikenan kullun a ba gaskiya bane hira ce ta wani eh duwan da ya tuba shi kenan kare nawa kahore ne ma ba magana da ba ba abin da ba su ba suka tuba suka zama bayan Allah da kware mai daga sannu ma cikin duniya haka mu da aka ce an tuba an kare in wata dole bayan da ake ka aya kaza kaza ana a so ake a tuba Allah duniya an asa samu duniya a lalace a samu al'umma ko ta al'umma so ake ta koma irin wannan bayan da ake so ake kowa ya komo ya koma haka an kare mi kada wazima inda shi an kare ka zuwa ka gama yawo ka zuwa ka gama yawo a duk abin da ake kiran ayoyin a ja hankali mutane ne su tuba su koma ga Allah ko kai da shi na kare a tuba zamu ga karshe dole bayanan me Allah yake ce gaba bayan da Allah ya jero wannan aiki ba sa bautar wani tare da Allah ba sa kisan kai ba sa zina kai ce man ya fa'al zalika yalqa sama wanda yayi wannan aiki ya ga wani babban zini da san kategorin zunubi kai suka ga Allah ba me ce gaba يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
yace yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana wanda ya wannan aiki za a lindima kame azaba gobe kiyama zai dawoma cikin wannan azaba cikin wulakanci amma duka wannan gaba ɗaya me ce إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
ومن تاب ومن تاب ومن تاب وعمل صالحا فإن إنه يتوب إلى الله متابا
duk wani abin da Allah ya jero ƙarshe sai ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki aiki nagari fa'ula'ika yi baddilun lausayi atim hasanat wa'innan Allah na canza annal ta koma lada wa kanan lahu gafuran rahima Allah mai gafara ne mai jin ƙai ne ta yi wannan maganganun magabata kan mas'alar kisa ita ce matsala saboda fadar Allah subhanahu wata'ala ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
كما ها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا عذاباً.
وأعد له عذابا عظيما na'am can Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajazaohu jahannam sakamakon shi shine jahannama khalidan fiha hal abada zai dawama a ciki wa gadiba Allah alaihi Allah ya hushi da shi wa la'anahu ya tsine mai albarka wa adda lahu azaban azima ya mai tattalin azaba mai girma wannan ayoyi guda biyu kamar ibn Abbas abin da ya shahara kanshi ya kawo magana ganin wannan abin da tabbatacce aya wannan ta ta mu'mina ta zuwa nisa'i ita ta biyo baya daga baya ta zo dan madaniya ce wata kwa makiya ce kan haka ta kenan maganar cewa maganar tuba wannan daga bayan aya ta shahe wata abin da ya shahe ibn Abbas amma cewa jamhur kamar yadda ina ga ibn Kasir ya kawo na mas'alar ha na magata albani na wallah cikin littafin shi da sahiha kin shi ya kawo mas'alolin hadisi suke magana kan wannan ce lalle yace abin da ya shahara ga ibn Abbas mai kisa ba shi da tuba amma yace wajen jamhur ibn kasir aka haɗa haka yace ita ayar ta ba magana shahewa yace aya ta cikin nisa'i ita tana magana kisa sakamakon kisa ai bata ka ba tuba malauta ba bata ka tuba ba ita kuma can ta kace tana ci- kowace tana wurinta ibn kasir hatta albani rahimahullah da ya kawo wannan magana yace magana jamhur jamhur suna kan cewa akwai tuba ya kawo ruwa ta abin yasar wanda ibn abbas wani ya zo ci ibn abbas ina son wata mace iyakar soyayya sai wani ya kasa ni ta yi son wancan da ni ta arme shi kishi ya kama ni na kace ta kowa rasa ya ce ina da tuba ya ce kana da uwa da rai ya ce a'a ya ce ka je ka tuba ga Allah ka tsananta wajen ibadar Allah a tabin ya sa sai ya zo ce mai ibn abbas me yasa ka mai tambaya kan koshi da rai ci domin ce ban gaba wani aiki mahi girman samun lada kamar biyayya ga ma'aihuwa ga ma'aihuwa haka sa'id ibn jubair ne ibn abbas ya karanta wannan aya ta ƙarshen wata mutum mun mutum ce kenan mai kisa ba shi da tuce lissa da tauba ita asaka ta illa asaka firla ita idan ya tuba ga Allah ibn abbas to kawai ce amma yace albani ce abin da ya shahada ibn abbas ba tuba ɗan wani gar maganin gaba daya kakkare da cikin gabanin kakkare da saka na cikin hadarin ko tuba ba tuba hadari ne in wa kaddara cewa mu rinji hadda ba tuba kai akwai tuba mu sani ba maganar jini ba wannan kasan laihi mutum ke laihi kusa da kai akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bawan Allah Allah zai iya laihin da kama Allah zai maka maka Allah kama laihi da Allah zai maka kisa wannan bawan maki Allah ya yi maka wannan shine maganar masu masu akwai tuba tsakanin kai da Allah ai akwai haƙƙin wannan bawan Allah na nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ba maganar jini ba karancin laihi karancin haƙƙin wani Allah bai yi maka haƙƙin wani balle maganar jini shi har ka kashe shi gaba daya da haka magana mai kari ko da akwai tuba tsakanin kai da Allah amma wannan bawan Allah baka iya gobe kiyama kan ruwa ta inganta ta albal inganta ruwa ne. cewa gobe duk girman kiyama Allah subhanahu wataala zai akwai wata sunan sai haka sauran rare ta inganta sun suka sai ma cewa albani inganta ruwa shi ma yace dihidin kiyama Allah zai gama bawa da wanda ya kashe shi zai kamo wannan bawa ya tako kanshi ya rike shi ya ce zai zo gaban al'arshi ya tsaya gaban allatarwa jinin shi iya zuba a jikin shi zai kamo ka ya tsaya ya rike mace ya rabbi sal haza fi makatalani ya allah ka tambaye wannan bawan naka akan me kashe ni iya ne mami iya ne makin shi ka tsira a banza ka sai akwai kakadan ka tuba kaga nan tuba ko ka tuba kadan ka da Allah wannan bawan ya kasan da kai da shi shi da kace kenan ko da yan mutum ya tuba to yayi kokarin yawaita kamar wa ibn Abbas kin ka yawaita ibada ka yi ta aiki dan gobe kiyama an zo biya ka biya shi shi ne magana eh ka yawaita ibada an zo da sai an ka biya kai ka ba baka biya ba kuma Allah kiyaye shi ne kuma magana ko eh haka yan wa kullum wallahi me hattara me hattara da maganar zubda jini sai mutane ka tsaya mutum ya cikin fusa ka addini ce mataka bai zuba jini ba da ka zuba jini an karewa shi ba a kashe rai a dawo ba bai dawowa an kare wani kan mu yarda da duk wani rudu in rigima kaɗan halbe shi ka ce gajin shi halitta ka kashe shi kudin haka nan muna kallo da ya ishe mu darasi abin da ke kana a duniya a yau da'awar jihadi da sunan ka kawo ta mutum ka ce kashe shi sai ka dai an tashi guri guda kowa aqida guda ce a yaki waɗannan sai a cikin ku wani ya ware kai ma da jininka yanda ka halitta na wani shi ma da nawa aka kungiya guda gida uku gida hudu kuma kowa abin mamaki da giya wuce ce kai ma aka shaka jinin ka halitta ko ce a daman kuskure ne ka kashe wani ba kashe siya bane ba su ka kuma ka gyara ya sa ka kashe wani kuma yanzu ka gano kuskure ne haka kuma matsala haka mutum ya hankali da zub da jini Allah ce muke mu ci gaba alama muna magana a shafin ida ba kenan yanzu ya kawo maganar tuba abinda yan wa ke kawo maganar cewa da Allah ya Allah ta yi fa'ula'ika wa'innan yubaddilullahu sayi'atin hasanat Allah yana canza mummuna aikin ɓanna ya koma kyakkyawa to nan canzawa da aka ce za a yi malamin magabata suna da magana iri biyu wasu na ga cewa tun da ya tuba ne iya ɓanna ya koma aikin alkhairi shine canjin wasu na ce a magana tana wurinka bannar ce Allah in dai ka tuba tuba ta gaskiya zai mai da talada mashi magana take da alaka da hadisai ko kun kuma sun tabbata ko ruwa ta tabbata canza banna da lada misali na ruwa ya cikin sai musulun manzana sallallahu alaihi wasallam cewa inni la'alamu akhir ahli jannati dukhulan janna wa akhir ahli an-nar khurujan minha manzana yake cewa na san karshen 'yan aljanna wajen shiga ƙarshen shiga aljanna kuma ƙarshen hutawa daga wuta ya ce rajulun yi wuta bihi yau malƙiyama mutum ne za a zo da shi gobe ƙiyama ba yi ƙari za a ce mishi Allah zai ce urudu urudu alayhi shiga da zunubi ku zo Allah zai ce ku kawo lahin shi kanan ku kawo kanan lahin ku kawo lahin kanan za a kawo warfa'u wa anhu kibarha ku bar manyan yanzu Allah zai ce mala'iku ku kawo kanan zinaban shi amma ku bar manyan yace za a zo za a ce Allah ce wannan bawan amirka kaza yawma kaza wa kaza kaza wa kaza yace bawan Allah bawana kai kaza ya ka kanana kai kaza kai ko kai je kai kaza na bude ka ta wata daga huciya ka shawa ta wani abu daban za da gurin kanan lahi eh a ɗauko zunubai ƙananan ƙananan ba manyan ba kai kaza ce nayi shi ana tambayar iya ta yayi iya tsoro ka a dogo manya shi tsoro da yake iya ta yi tsoro ke gadama a dogo manya iya ta in iya ta yayi zai gadama misali ya ce wannan ba wani latatti an yankin haza bai in bai iya musu ko mushi fi kulmin ke bada zunubi iya tsoron a dogo manya an turta alai iya cikin haka iya tsoro yanzu caki in bai so a ɗauko manya he an ƙare jero ƙananan zunuban kaf ya tabbatar da ya yi iya tsoro a zo ga manya rahama ta Allah ga bawa Allah ta ce fa inna laka makana kullu sayyi'atin hasana ya ce dan bawa duk wannan abin da aka jero naka kambacin kowane laifin an maye ma da lada jin haka sai ce ya rabu ramata a shamu la'araha hau na yi wansu yanzu ka nima kamar yanzu kuma sai ya nima kamar yanzu su da yanzu ya ga ma a ƙananan ma ga abin da aka mishi ina kamar yanzu ya ce allah ta wasu bukan su ba allah annan manzo allah ya yi dariya da kuka yi annabi ya dariya hannun wani kushe ibar yadda annabi ya dariya annabi ya annabi shi ma ya dari ya ce ya Allah akwai wasu haɓukan su ba suna yanzu ke ya ji ya tsira to wannan kenan wani ke tabbatar mana cewa kenan ana canza ɓannar ta koma lada magana kenan ke ta nasin hadisi masu cewa za a canza ainihin ɓannar ta koma lada iya da madogara da hadisi sahihi kuma magana kenan kai wanda suka tuba tuba ta gaskiya fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atin hasanat Allah zai canza mugun aikin ya koma kyakkyawa kuma da mukana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ne ga bayin shi yace wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba yayi aiki aiki na kwarai kaji ai tuba in wace me tuba komowa daga rikiyar banna Allah subhanahu wata'ala ya hana ka aiki kaza mara kyau kaza ya hana ka di ya hana ka kasa dan adam da shi dan sai rinjaye ka sai ka je ka fada wannan ka ketara iyaka hududullah ta iyaka ta Allah ka ketara an ce tuba a tauba a rujubu ne ila sawab ko ila haq yanzu ka tsallaka iyaka ka taka doka ta Allah yanzu ka tuba ka dawo inda aka ce ka tsaya shi ne tuba a rujo komawa inda aka ce ka tsaya kaga haka doka ta Allah to wanda ya tuba kuma wa amila salihan ya aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba shine tuba ta gaskiya zuwa ga Allah da sunan tuba Allah ta masu tuba ta gaba والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
ya ce wallazi na lashi haduna zura su dai ibadu rahman inda magana kwarai bayan allah na kwarai ba sa zuwa ba sa shaida ƙarya duk abu na ƙarya ba sa ciki kuma idan suka zo hucewa ta lagau maru kirama suna hucewa cikin mutunci ba ruwansa duk wani kayan banza aikin banza wasa ne shirka da allah ce in me na banza banda su ‘yan wa'anan kaga irin da ya zama da aiki na banza na dara rojo mana wani duba kyau duba kyau annabi kiran shi yayi man ibn nan da sallallahu alaihi wasallam nar shi ne dido wa hili karara duk wanda ya wasa da nar da lidan ya saba ma Allah da manzon shi wata ruwaya kamar ya sa hannun shi a cikin jinin alade gaskiya ai mu ta kasan abin muke dan muke dan kwaskin saboda bilotin saboda kare kana yi da wani wace kai da wani ana hujja ce wani haka ta kasa ai da mutum ya kai girman laifi to kaje kai da wani abu na kai bilotin to wace kai da mutum shi kana hujja ce ba hujja bace ba ce dan makai da makai wannan duka bari mai imani bai alarta kaje kai abin zai amfane ka duniya ko lahirarka ko aikin banza ne azili yace kenan su ibadu rahman ba sa zuwa duk wani an ci azura babba gama Allah da wani da duk wani aikin banza in sun zo zuciya da duk wani abin da babu mai allagawa abu na banza babu amfanin duniya babu lahira wasan ne menene gaba daya yan wa wasu kan karin abubuwan kan maganar wasa shi maganar wasa an san ya magana cewa kullum duka ma aka ce duka wasa in ba da wasa na mataka ba na koyon jihadi zuwa alibaji duka wasa na gawon baki ba wani wasa mai kyau yan wa akan kawo misali ce amma nan balo ba kyau zai ce a yau fitina ta yau balo ba a ce ka buga balo ba kyau ba shi ba buga ba ce ba kyau ba a yanda ake yin ta yanda matsayin da aka bata yanzu ke shagaltar da mutane ta sa ta sa ka saba Allah ko ba ta dukiya ko san wanda yake kafuri ne ma mushriki amma dan ya ya burge ka kai naka ne ka tabbata da kafuri ne ganga ba sabani kuma Allah ya maka hani kakka doki kafuri mushriki masu nasu qur'ani to tunda ya iya kwallo kana ya burge ka kai naka ne wani ma har zai sa hoton shi iya yawo da shi wata mun je sutura a makwantai na ga sunan wani dan balo a jikin wani muna binne wani ba mun kare ce da Allah malam wannan ka san kowa ne ne na balo ne to ka san alaka shi da kai shi a mai tambaya madan balan wani a hili ba ni koyowa wa kai kiyama kai ki a duniya ce musulunci da musulmi bai san ka kuma ce ya tsare ka da kowa magana ka sa rige shi ko kana sai shi kana kafsanci ne kafsanci ne bai dace ba na kenan da irin cin lokaci da duk yan wani zai mana labari nan da kwana suke ji a radiyo ana cewa a ƙasa kamar wannan kurin wurin shiga mutum nawa kashe har lahira suka mutu a banza bayan jin ciwo an kashe su a banza kaga miya wani shi na haka ne ba ana nihin buga bace ba matsala ko a gidanka ko na abu a yanda ake ɗaukan sa a wasa abin suke sabbabawa shi yake kawo magana ba kun ka sabbalo ba ce ka laifi ba na wata gane magana to su dai masu ibadur rahman ba sa halatta dukkan kawon banza kuma ya ce
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله كم لنا تيو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.